أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعني متى شهدني لنا بهذا المهذري ولتعطفي من نظرة تأتينا بزفر الحمد لله يومنا جمعة شاشة دقة وتر رمضان جمعة مكة بسكولة مكة تي شاشة دقة ولا شاشة دقة جي شابير كنا شاشة دقة وتر رمضان هجرة تا دبو دايا بدري هدو دا أربعين دا هدو واندي دي دي دا bakwai ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da ishirin da uku za mu ci gaba a halkar mu ta sha yawa yau ne sha bakwai kenan ta sha bakwai insha Allah na'am za mu tashi an gawar wa bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون آه أنا بعوش أنا وانا بيان با رانا أبن أبو كورانا أهدو شنا الله تبارك وتعالى كتوا كما كتنا يا يندا amma ta'ifatani minkuma minkum an tafshala jama'a guda biyu suka yi suka himmantu da su ji tsoro su razana su ne umu banu salamata wa banu harisa su ne kabilu wannan guda biyu banu salama da banu harisa jana hal askar wanda kuma su ne hukuken guda biyu na askar na rindana na rindana ta maki sallallahu alaihi wasallam kamar da aka san tsarin tahiyar ta tana ma akwai janahani akwai su ne maisara da maimana da kuma muqaddama da mu'akhara da kuma wanda ke tsakiya to wa su ne su ne huke huka wacan su ne kamar maimana da maisara ta askar ta rinduna wannan lokacin da suka himmantu an tafshala tajubuna da su ji tsoro an alkitali daga barin yakin wata raja'a su koma ma baki ɗaya madina lamma raja abdullahi bin ubay al-munafiq yayin da abdullahi dan ubay munafikin nan ya koma wa sahabu da sahabban shi wa qala alama nuqatil yace dan saboda mine ne nuqatil naqtul anfusana wa auladana akan mi za mu kashe za mu kashe kawunan mu mu kashe ƴaƴan mu wa qala li abi jabir as-sulami haka nan wa qala li abi haka ne yace abu jabir al-sulami ɗaya shugaban kenan a kabila ta banu salama alƙalin lahu wanda shine yake ce masa an shirkun wallahu fi na biyu kuma an fusikun wanda shi kamar yana mai gamniya ne shi abi jabirkin yake ce mai ina gama ka da Allah kuma cikin annabinku da kawunanku ku ji tsoron Allah cikin annabinku da kawunanku sai yake cewa shi ce yi wa ƙali abi jabir launa alamu qitalan lattaba'nakum da mun san wani abu yaƙi ai ba mu iya yaƙi bane ba inda mun iya yaƙi da mun bi ku da mun bi ku an je yaƙin fa sabbatahum Allah wa lam yansarifa sai Allah ya tabbatar da su wa'annan banu salama da banu harisa ba su juya ba suka bi shi kada an ya firra sun kusa da su gudu kama farral munafiquna kamar da munafikai suka gudu walakin sai dai asamahum Allah Allah ya kare su ya tsare su fa baqiya sab'u mi'atin nafarin fakat ma rasul sallallahu alaihi wasallam shi tunda ya ja mutum 300 shi ubay bin abdullah bin ubay bin salul sai saura mutum 700 suka suka wanzu tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kawai wallahi waliyuma Allah shine majibancin lamarin su nasiruhuma anil fashal Allah shine mai taimakon su daga fashali jin tsoro ko razana wa alallahi falyatawakkalul mu'minun kuma ga Allah ne dukan muminai suke dogaro liyasiqu bihi duna ghairihi dukan muminai nan kamar umarni ne liyasiqu bihi su yi riko su amince da shi Allah duna ghairihi ba wanin sa ba wa nazalat lamma lamma huzimu tafkira lahum bi ni'matillahi sai kuma wannan ta sabka yayin da aka razanar da su dan tunatarwa gare su ga ni'imar Allah lamma qala ba'dul muslimina kaifa yaqau bina haza wa nahnu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da wa'ansu musulmi suka ce ta yaya wannan zai afka gare mu alhali ko mu muna tare da ma'aikin Allah wa ala dini kuma muna akan addinin shi ta yaya za a yi kuma gashi wannan razan ta sabka ya za a yi a ce kuma mu ne ma'abuta razana da kariya na'am insha Allah ya sabkar da wannan aya ولقد نصركم الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون Allah sai yake tunatar da bayi yake cewa la kanna sarakum Allahu bi badrin ai hakika Allah ya ba ku nasara ya taimake ku a yakin Badar mawdi'un bayna Makka wal Madina shi Badar wani wuri ne tsayin da ke tsakanin Makka da Madina wa antum azillah a lokacin nan kuna kaskantattu bi qillatil adad da karancin adadin ku ba ku ce ku duka 313 ba wasila da kuma karancin makamai mun ga makamai duka mun ga ma cewa takobi masu takobi ba takwas takwas ne kawai a ciki fattakullah saboda ku ji tsoron Allah la'allakum tashkurun ba gaban za ba dan ku gode ma ni'amahu ni'imomin Allah in kuka ji tsoron Allah hakika za ku gode ma ni'imomin Allah إذ تقول إذ تقول للمؤمنين أن لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين آه إذ ظرف لنصركم آه كتنا آه نصركم كنا نصركم تنبايا ولكن نصركم الله كنا كتنا yayin da Allah ya taimake ku ta kuluna da mu'mina lokacin nan kuna cewa mu'minai tu'iduhum tatminan kuna hida musu kuna musu alƙawali wannan istaqulu ne kana hada ma da maki yake sallallahu alaihi wasallam lokacin da kake hada ma mu'minai tu'iduhum kana musu alƙawalin abin za su samu na nasara tatminan dan nutsar da zuciya dan saka musu nutsuwa kana cewa alan yakfiyakum shin bai ishe ku ba an yumiddakum rabbukum bi salasati alafin min al mala'ikati munzalin Allah ya yi muku madadi shine yu'inukum ya taimake ku a ubangiji ku ya taimake ku da dubu uku na mala'iku wanda suke ababen sarkawa bala
بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين بلى يكفيكم أي هكا أبو يكي أي يكفيكم ذلك wannan yana isa ku fil anfali ya zo a cikin suratul anfal bi alfin ya zo bi alfin min malaikati murdafina da mala'iku an ce dubu za a taimakan su da su da annahu amaddamu awwalan biha domin da farko da dubun aka taimake su sun masarat salasata alafin sannan suka zama salasa suka zama dubu uku sun masarat khamsa sannan suka zama dubu biyar kama kala ta'ala kamar da uban Allah ubangiji ya ce in tasbiru in har kuka in kuka yi hakuri ala lika ila du afsa gamuwa da maki wa tattaqu wa tattaqullaha kuma ku ji tsoron Allah fil mukhalafati a cikin sabawa ba ku saba ma umarni ba wa ya'tukum al mushrikuna in mushrikai suka zo muku min faurihim waqtihim a wannan lokacin haza a wannan yumdidukum rabbukum bi khamsati alafi min al malaikati musawwimin Allah zai bakum zai zai dade ku zai muku madadi da mala'iku dubu biyar musawwamina mu'lamina ma'abuta alama kowannen su yana da alama da suke ta rawani wa kad sabaru hakika kuma su mu'minai sun yi hakuri wa kad anjazallahu wa'adahu hakika kuma Allah ya cika alƙawalinsa da hum gare su bi an qatalat ma'ahumul mala'ika da cewa mala'iku sun yaki tare da su ala khairil bulq alsa dawaki wanda suke masu fari da baki alaihim ama'imu sufur wa bidu mala'ikun nan tiwansu suna da rawanna rawaya masarare su ne rawaya ko wa bid kuma wa'ansu rawannan su farare ne arsaluha bain aktafin da suka saki rawannan nasu a tsakankanin kafadun su lamma saburu yawm badr yayin da suka yi hakuri ranar badar na zana kamsu alafi miyal mala'ikati mala'iku dubu biyar suka sabka miyal mala'ikati jibrilu daga cikin mala'iku akwai mala'ika jibrilu ma'ahu alfani shi ya sabko tare da mala'ika dubu biyu wa mika'ilu ma'ahu alfun mala'ika mika'ilu ya sabko yana tare da mala'ika dubu guda israfilu ma'ahu alfun haka nan mala'ika israfilu ya sabko tare da mala'ika dubu guda malakul mota haka nan mala'ikan mutuwa ma'ahu alfun shi ma ya sabko tare da shi mutum dubu guda wa ma ja'alallahu wa ma ja'alahu Allahu illa bushri lakum wa litatma'inna qulubukum bi wa man nasru illa min indillahi al-azizil hakim wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bi wa man nasru illa min indillahi al-azizil hakim wa ma ja'alahu Allahu Allah bai sanya al-imdada ba wannan wannan madadin ba na mala'iku illa bushira lakum sai sai dan su kasance albushir ne wata bishara ce gare ku wa hadha bushira lil muslimin wannan bishara ce ga musulmi idza arafu anna al mala'ikata in suka san cewa mala'iku tuqatilu ma'ahum suna yaki tare da su yubashirum hadha wannan zai sa musu su yi bishara wannan zai sa musu zai zama wani albishir gare su walitatma inna qulubukum kuma litaskuna dan zukatunku su nutsu a bihi da wannan madadin fala tajza wa min kasratil adu ya kasance zukatanku ba sai razana ba saboda yawan makiya wa waqillatukum kuma da karancin ku wa man nasru illa min indillah duka dai taimako bai zama ba da ba da nasara sai daga wurin Allah tabaraka ta'ala wa fil haqiqati a haqiqanin lamari an-nasru la ya'ti illa min indillah taimakon ba ya zawa sai daga wurin Allah tabaraka ta'ala al-azizul hakim wanda ke shi mabuwayi ne kuma gwani laisa bil mala'ikati taimakon ba da mala'iku bane babbal bane bal min Allah tabaraka ta'ala bari dai taimakon daga Allah ne tabaraka ta'ala annasru la ya'ti illa min Allah shi taimako ba ya zawa da cin nasara ba ba ya zawa sai daga wurin Allah fala tajidu fil qur'ani kalimatan nasr a cikin qur'ani ka kaf baka samun kalma nasr wannan nasara ko taimako illa wan nasru min indillah sai dai ka zaka samu taimakon da daga wurin Allah ne yake nuna hatta ya arifa al'abdu har sai bawa ya san anna nasir Allah nasir illallah cewa babu wani mai taimako sai Allah in yansurun kumullahu ɗaya daga cikin wuraren ko ga sunan shewa zai ta kawowa in yansurun kumullahu fala galiba lakum in Allah ya taimake ku ba hawa wanda zai yi rinjaye a kanku in yansurun kumullahu fala galiba lakum nasrun min Allah wa fatun qari gashi nan taimako ne min Allah daga Allah wa fatun qari da kuma fatahi wanda yake kuma kusanci wanda ke kusa idza jaa nasrullah haka Allah ya ce in nasara Allah ta zo la tajidu nasara alhaqiqi ba za ka samu nasara ta hakika ba illa wa huwa min Allah sai face ya kasance shi nasara nan daga Allah ne wala yansuranna Allah man yansuru haka Allah yake cewa wallahi Allah zai taimaki masu taimakon addininsa in tansurullah har kuka taimaki addinin Allah yansurkumullah Allah zai taimake ku la nasira illa Allah babu wani mai taimako sai Allah wa man nasru illa min indillahi al-aziz lakin babu wani taimako sai daga Allah wanda ke mabawayi kuma gwani fa'ala zalika wanda ya aikata wannan fa'ala zalika Allah ya aikata wannan liyaqta tarafa min al-zikr ليقطع
طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين فعلى ذلك الله يأيك تونني ليقطع طرفا أي ليهلك دنيا حركة wani yanki wani wa'ansu jama'a kenan miyan lazina kafaru daga waɗanda suka kafirta bilkasiri da kisa wal asari da kuma ribata aw yakjitahum koko yuzillahum Allah zai kaskantar da su bil hazimati da karewa da razana fayan kalibu sai su yarji'u su koma kha'ibina suna tababu lam yanalu maramu ba za su samu ba za su taba samun abin da suka yi nishin samu ba walamma kusiratu rubaiyatul rasul sallallahu alaihi wasallam yayin da aka karya hakora na gaba na ma'aikin Allah sai ya da mutala tabbata gare shi wa shujja wajuhu aka rotse huskansa yau ma'ud rana ud kala sai manzo Allah sallallahu alaihi yace kaifa yuflahu qaumun khabibu wajha nabiyahum biddam ta yaya ta yaya wa mutane waɗanda suka a suka yi wa huskan annabinsu lalle da jini za su tsira ta yaya za su rambanta wannan mutanen da suke wannan aikin da manzala sallam da ya yi wannan nazarat sai wannan aya ta sabka mai cewa laisa laka min ليس لك من, ال... من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شيء a ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da aka yi har yana mamakin to waɗanda suka ma annabin su haka ta yaya za su yi sarambanta su tsira abin nan dai sun riga sun yi abu mai muni sosai sai Allah tabaraka wa ta'ala yace a shakuru munka wannan barni da su laisa laka min al-amri shay'un baka da wani lamari a cikin baka da wani abu daga cikin wannan lamarin barni da su kawai bal bal al-amru lillahi bare duka lamari ga Allah ne fasbir kai dai kai hakuri aw ya tuba alaihim ko dai Allah ya karbe su tuba ya karbi tuban su aw ya tuba Allah alaihim bil islam ko ko Allah ya karbi tuban su su musulmuta aw yu'azzibahum ko ko Allah ya musu azaba fa yatrukuhum yamutuna ala al-kufri Allah ya bar su mutu akan kafirci fa yu'azzibahum sai ya musu azaba in sun mutu fa innahum zalimun ta kowane hali dai su dai azzalimai ne bil kufri da kafirci idza arada Allah an yahdihum yahdihum lil islam Allah ya so ya shirye su sai ya shirye su ga musu zuwa musulunci wa in arada an yu'azzibahum in ko Allah ya so ya azabtar da su ya mutu alal kufri sai su mutu akan kafirci fa hum yastahiquna zalika su sun cancanci wannan da annahum zalibuna domin su azzalimai ne wa amma rasul sallallahu alaihi wasallam balaysa lahu min amri shay amma manzo Allah ya da mutalla ta mata gare shi bai da wani lamari bai da balaysa lahu min amri shay bai da wani abu daga cikin wannan lamarin wa hadha ghayatun fi azamatir rasul sallallahu alaihi wasallam shay yace wannan kai gaya ne karshe ne matuƙa ne wajen girmama manzo Allah ya da aminta Allah ta mata gare shi amruhu kullan lamarin shi baki daya amrul lahi tabaraka wa ta'ala lamarin Allah ne tabaraka wa ta'ala hatta annahu laysa lahu min al-amri shay'un har ya kai ma bai da wani lamari bai da komi zaka taba shi Allah ne ke shiga gaba kawai shi zai ne kai zama baka da komi ni ne ke da komi ni aka ma da an taba shi Allah aka taba tabaraka wa ta'ala na'am wallahi ma fi samawati ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات وما في الأرض abin da ke cikin samai da ke wanda ke cikin kasai lillahi na Allah ne mulkan wa khalqan wa abidan am mulki wato mallaka da kuma halitta da dukansu kuma bayi ne nashi ma'ana dukansu mulkin shi ne dukansu halittar shi ne dukansu bayan shi ne yakfir liman ya sha'u Allah yana gafarta gafara ga wanda ya so liman ya sha'u al-maghfirata lahu ga wanda Allah ya so ya masa gafara wa yu'azibu man ya sha kuma Allah yana azabtar da wanda ya so Allah tabaraka ta'ala maghfiratu laysa laha illatun Allah tabaraka ta'ala gafararsa ba ta da wani dalili a ce ga dalilin da yasa kai ne kai wani tugunin ta aka yahi ma la illata li gufran da tabaraka taala babu wani dalili ga gafaran Allah tabaraka taala ya gafir liman yasha Allah yana gafara ga wanda yaso gafara lil kufari wa gafara lil fujari Allah yayi gafara an gani ga kafirai yayi gafara ga fajirai mahama balagala abdu ma balaga min su'il halati ko ta yaya bawa ya kai a wajen munan hali in sha Allahu hadahu wa gafara lahu in Allah ya so sai ya shirye shi kuma ya gafara gare shi al gufranu shi gafara laysa lahu ayyu illatin ba ya da wata illa wani sababi wani dalili wa laysa mamnu'an min ahadin min khalqillahi kuma shi ba abun hanawa bane ga wani ɗaya daga cikin halittan Allah yaghfiru Allahu lana wa lakum jami'an Allah ya gafara gare mu da gare ku baki daya wa yu'azibu man yasha Allah kuma yana azabtar da wanda ya so wallahu ghafurun li awliyai Allah mai yawan gafara ne ga masoyan shi rahimun bi ahli da'atihi kun mai yawan jin kai ne ga mazowa da'asa ya ayyuhal ladzina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون ya ku wanda ya yi lazina amanu ya ku wanda ku ba da gaskiya la ta kulin riba a da'afan muda'afatan kar ku cin kar ku zama kuna cin riba linkin barinki wai wa'ansu saboda ana cewa yana da kyau a rika tadabburi a rika lura da fahimta ayoyin alkurani kana karatu ka rika fahimta ka rika neman ka fahimta ka san wa'ansu abubuwan da Allah ya yaja cikin Qur'ani sai da da tadabburin nan haka Allah Qur'ani yake yake horo cikin wurare da dama afala ya tadabburuna al-Qur'an gashi nan dai kitabu nanzalna ayatu fi ayatun bayyinatu da yadabbaru ayati da tazakkaru lana Qur'ani da an sabkar da shi saboda ayi tadabburin nan amma saboda shi matsalan tadabburin nan kamun ka fahimci wani wata ma'ana mai zirhi kana buƙatan fahimtar ma'ana ta zahiri tukwana sai ka san ka fahimci bakaken ka fahimci luga da kyau to sannan ka wai kokarin fahimta wasu abubuwan da suke nesa in ko ba a yi haka ba in ba haka ba to wani ma shi ma zai wasa da hankalin mutum ya rika wani fahimta ta a karkace dai to an suke cewa a tunda Allah ya ce azafan mudha'afa ka a ci riba linkin ba linki to in ka ci kenan ko linki ɗaya ne ka ci kenan babu koyo shine linkin ba linkin ne aka ce ka ce to abin shi ko ba haka yake ba yana bukatar mutum ya san bakaken da kuma tarihi musamman mai yasa a yake a ayan nan ta sauka shine kace arriba allazi kanu yata'amaluna bi fil jahiliya yaziduna fil mali inda hululil ajali riba wanda ya kasance suna mu'amala da shi a lokacin jahiliya sun kasance suna ƙara ƙara kuɗi ne suna ƙara dukiya lokacin da ajalin ya zo an ka ɗauki bashi ne da ruwa a ciki lokaci kaza nan da wata misali ko shekara za ka bada kaza da ƙari to wayu ashiruna talab sai kuma sun jinkirta karban shekara ce ta zo in shekara za ka bani misali da ƙarin jika ɗari a sama to kawai shekara ta zo shikenan sai in ƙara ma in ƙara jinkirta ban kana so a bari mahabbadi amma maimakon ka ƙara min ɗari sai ka ban ɗari biyu riban ruwan ya karu to shine linkin ba linkin din da ake bayani anan fala fatakuna adafan mudafa sai ta kasance linkin ne ba linki linki sama linki to ala ta hali ko ko me ya kara karuwa dai ko me ya karu akan kuɗi dai saboda wani lokaci da aka ja to wannan ya zama riba wata kullaha ku yi tsoron Allah bi tarkihi da barin wannan riban la'allakum tuflihuna ko kun rambanta ko kun kuka bar in kai tsora la kuka bar ta tabbas za ku rambanta واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين كجي صوران وتا واتقوا النار التي أعدت للكافرين كجي صوران وتا كاري كنكو daga wuta wadda aka yi wa kafirai tanadinta an tu'azzabu biha da azabatar da ku da ita نعم واطيعوا الله واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون كما كبي الله كبي من زن الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ترحمون إن كوكي هكا با مكفا ترحمون زا أجيكنكو نعم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين وأنا سكي ده حفص أو وسارعوا حفص ديك كارا واون سارعوا كي غاوا إلى مغفرة zuwa wata irin gafara min rabbikum daga ubangijinku wa jannatin da wata irin aljanna wadda ardu has samawati wal ard fadinta yalwata sammai da ƙasai badiru ku yi gauga ila al'amali salihati zuwa ayyuka na kwarai musara'atan ila maghfiratillahi wa musara'atan ila jannatillahi dan gaggawa zuwa gafaran Allah kuma dan gaggawa zuwa aljannata Allah allati arduha samawati wal ardu wadda yalwata fadin ta sammai da ƙasai as-samawati saba su sammai guda bakwai sa'atu samai masafatu 50 amin wa yalwat sama daya shine tahiya ta shekara ɗari biyar wasalat sama'un bi ukhra hatta ja'at sab'an wai a hada wannan saman da ta biyu da ta uku har guda bakwai wa wasalat wa wasalat ardun bi ukhra hakan a hada wata ƙasa da wata ƙasa hatta ja'at arba'ata ja'at sai sun zo ga sammai bakwai ga ƙasai bakwai sun zama guda goma sha hudu aljannatu ausau min haza aljanna tahi wannan mayarwa قال الرسول صلى الله عليه وسلم محل معلق صوت المؤمن في الجنة أو من الدنيا وما فيها wurin da mumini ke rayata ya bulala shi a aljanna ya fi duniya da abin da ke cikinta yalwa wa afdalu min ad-dunya wa ma fiha kuma ya fifici duniya da abin da ke cikin ta was samawati wal ardu da samai da kasai hiya ausa umanara su sune mafi yalwan abin da muke gani wal qur'anu yuqarribu ila al-uquli ma yukhadimu al-uqul yana shi al-qur'ani shiko yana kusanto wa hankali ne hankula yana kusanto musu ne abin da yake ma hankulan magana da su tunda da hankula ake magana sai a kusanto musu abin da za su ganewa bi kadari ma ya famu da gwargwaron da za su ganewa wa illa in ko ba haka ba fa ardul jannati la yuqasu bi ardi samawati wal ard yalwa sama yalwa aljanna fadin aljanna ba ta yi wa kiyasta shi da fadin samai da kasai wane su zukira annal jannata lamma khalaqa Allahu an ambata cewa aljanna yayin da Allah ya halice ta qala laha imtaddi Allah ya ce mata ki jawu famtaddat alfa sanatin sai ta ta jawuwa ta ta miƙuwa ta ta yalwa sai ta miƙewa shekara dubu tana miƙewa qala ta tsaya da ta tsaya qala hamtaddi Allah ya ce mata ki dai miƙu famtaddat alfa sanatin ta ta miƙuwa ta ta yaduwa tana miƙuwa har shekara dubu qala hamtaddi ta tsaya Allah ya ce mata ci gaba da miƙewa qalat ila mada kam sai ta ce har ya zuwa wani lokaci kuma har ya zuwa kamar wani wani wani mizani kala imtaddi qadra sa'ati rahmati ki ki ki mike gwargwadon yalwar rahmata wa rahmatullahi tabaraka ta'ala laysa laha nihaya ita ko rahama Allah tabaraka ta'ala ba ta da karshe fasaratul jannatu laysa laha nihaya sai aljanna ta kasance ita ma ba ta da karshe kullu man yaskunu aljannata duk wanda zai zama aljanna ja'alana Allah iyyakum minhu Allah ya sa mu da ku a cikin su sakinu fi wasdiya zai zama zai zama ne a tsakiyanta amma tsarful jannati fala ya'lamu ahadun amma gehen aljanna ba wani ɗaya mutum wanda ba wanda ya san shi laysa laha tsarfun ita aljanna ba ta da magehi tilka aljannatul wasi'a wannan aljannan wanda take mai yalwa sari'u ilaiha bil amali salihi ku yi gaggawa zuwa gare ta da ayyuka da aiki na gari uiddatul muttaqina an yi tanadin ta ne ga masu jin tsoron Allah tilka aljannatu liman wai wannan aljannan tawace ce lil muttaqina ta mashin tsoron Allah ne bi amali da'ati da ayyuka na da'a na biyan Allah wa tarkul ma'asi da kuma barin sabon Allah at-taqwa haisu zikira fil qur'an ko ita shi tsoron Allah ko a ina ko a ina ko a yaushe kaji an bace shi a cikin alqur'ani huwa imtisalul amri wa tinabi nahi shine kwatanta umarni da kauracewa hani الذين ينفقون الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين سوبا سجن سوران الله نن me sifin Allah tabaraka wa ta'ala ce allazina yunfiquna sune wanda suke ciyarwa suna ciyarwa suna ba da dukiyarsu a hanyar banza a fi da'atin lahi a cikin bin Allah fi sarra'i a halin sauki wadda ra'i da tsanani wa safal muttaqina bi awsafin Allah ya sifanta masu yin tsoron Allah da wani sifofi min haya daga cikin su akwai infaqu amwalin fi sabilillah ciyar da dukiyoyin su fi sabilillah fi halatin yusri a cikin hali na sauki wa halatil usri da hali na kunci wal kazimin al gaiza sannan da masu haɗiye hushi wallazina yaqdiruna ala imda'il ghaizi ana wadin waɗanda suke da ikon su zartar da hushin hushin su fa yakzimuna al-ghaiza sai su haɗiye wannan hushin ma al-qudrati tare da iko na su zartar da wannan hushin nasu wal afina 'anil nas da masu yafe ma mutane amma zalamahum daga waɗanda suka zalunce su at-tarikina uqubatahum ana ne masu bari musu uquba wallahu yuhibbul musinin Allah yana son masu kyautatawa bi hadhihi al-af'al wallahi ibn musinina bi hadhihi al-af'al Allah yana son masu kyautatawa da wayannan ayyukan ayusibuhum Allah yana musu sakamako yana ba su ladan wannan ayyukan hadhihi al-aya wannan ayan aidan amila fiha salafus salih a amalan jalilatan ita ma salafus salih magabata managarta sun yi aikata ayyuka masu girma ta dalilin wannan aya kana al-hasan bin ali radiyallahu anhuma sayyidina hasan dan ali karamallahu wajhahu ya kasance inda hu jawadun yana da wani ingarman doki yuhibbuhu jiddan yana son shi kuma sosai fa arsala gulaman lahu yasqihi wa yughsiluhu sai ya aika wani yaron shi wani bawon shi ya ba shi ruwa kuma ya mai wanka yuridu khuruj ila safarin yana son ya ya hita ne zuwa wani balaguro fa afdal gulam sai wannan bawan nashi sai ya ya jinkirta hatta sta'jala al-hasan har sai da sai da hasan da yayi gashan dangana ya kasa ku har yanzu bai zo ba fa ta bil jawad lokacin nan sai ya zo da da ingarman dokin nan wa kada aqarahu ya yanke shi aqara rijlaihi wa lam yughsilu bal takaw bidam ya yanke mai kawahuwan shi kuma ya maimakon ya mai wanka sai shashafa mai jinin ma da shi ya yanke mai wanka kawahuwan shi guda biyu yanke kuma ya shashafa mai jinin ya shashafa shi da jini walamma ja'a qala wal hasan da yazo sai sai nasu ne ce mai ma hamalaka ala haza me ya do me ya sanya kai wannan aikin kala sai yace uhibbu ghadabaka faqat hushinka nake so yace hushinka nake so kawai so nake ga kai hushi kala sai yace nasu ne ce mai a shaytanu ajaraka ala haza ala haza walakin sa urgimu anfu yace shedan shine ya tira ka afsa wannan aikin da kai ni ko insha Allah a sannu zan turmuza hancin shedan ba za ba na yi ba abin da yake so Allah ya kula tabaraka ta'ala Allah tabaraka ta'ala yana cewa fi kitabi a cikin littafin shi wal kazimin al gaiza da masu hade hushi wa kad kazamtu gaizi hakika na hade hushin nawa qala lahu shi sai ba wannan sai ce walakin al qur'ana za da shay'a yace amma ai qur'ani ya kara wani abu qala wal afina anin nas yace da masu yahi ma mutane qala afautu anka sai sai nasu yace na yahi maka qala wallahu yibul musinin sai ce kuma qur'ani ya kara wani abu yace Allah yana son masu kyautatawa qala anta hurru fi sabilillahi yace mai je ka kai da kake na su je ka fi sabilillahi wal jawadu hadiyatu minni ilayka in gara wannan dokin ma kyauta ce da gare ni zuwa gare ka na baka allazina yakzimuna al gaiza masu hade hushin su wai afuna amman zalamahum kuma suke yahe ma wanda ya zalunce su wa yusinuna kuma suke kyautata salatu sifati wannan sifofi ne guda uku min fadlihi qala yana daga cikin farar Allah tabaraka wa ta'ala sai yace na'am
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك هم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون آه والذين إذا فعلوا آه من فضله قال الله تبارك وتعالى daga farar lassa sai yace wallazina idza fa'alu fahishatan da wayanda kuma in suka aikata wata alfasha zamban qabihan kazina wani mummunan zinubi tamkar zina aw zalamu anfusahum koko suka zalunci kansu bima dunahu da abin da ke bai kai shi ba kal qiblati tamkar sun ba zakarullah sai su tuna Allah wa'idahu ma'ana sai su tuna narkon Allah alƙawalin Allah ya duwan gardin wanda ya sabe shi fastaghfaru li zunubihim sai su ga sai su nemi gafaran zunuban su wanda suke haka wa man yaghfiru zunuba kuma ya'lamuna sun san ba mai gafarta zunubai a ya'lamuna annahu la yaghfiru zunuba illa Allah ba sun san ba mai gafarta zunubai sai Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu lam yusiru ba sa dawwama ala ma fa'alu abu abin da suka aikata ba sa dawwama akan zunubin bal bari dai aqla'u sai su su tumbuke kansu ma'ana su raba kansu anhu daga barin shi wa hum ya'lamuna anna anna allazi atawhu ma'siyatan kuma su suna sane cewa abin da suka zo suka zo mishi abin da suka aikata nan ma'siyatu saban Allah ne hadha huwa al-qismu rabi wannan shine kaso na hudu kenan na duka wanda aka zara su duk wannan ayyukan guda guda guda uku da masu ciyarwa fi sarra'i wadda ra'i dul kazimin da wal afi an nas sai kuma waɗannan wanda masu neman gafara in sun aikata aiki wanda kina sha a ulaika
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أولئك والأنتانك وأن والنشين سفن سوء جزاؤهم مغفرة من عند ربهم من ربهم سكامكم سوء غافرة تيوتير غافرة من ربهم دقوا بنجيجن سوء وجنات دكما الجنتي تجري من تحتها الأنهار وأن قورموسك قدانا كركشن سوء khalidina fiha ai muqaddirin al-khulud fiha ababan kaddarawa dawama ne a cikin ta wa ni'ma ajrul amilin ma dalla da lada sakamako na masu aiki bi da'ati da bin Allah hadal ajr wannan lada wannan sakamakon wannan ladan ma dalla da shi man azana bazamban duk wanda ya aikata wani zunubi wa tala hazil aya ya karanta wannan aya wallazi ne za falu faisha tanawzalu anfusahum zakarullah fastaghfiru lizunubi wa yaghfiru dhunuba illa Allah ya karanta wannan aya fastaghfara Allah sanne ne mu gafaran Allah tabaraka ta'ala gafara Allah lahu Allah zai gafarta masa abdi la azalu aghfiru laka ma dumta tastaghfiruni tastaghfiruni Allah ya fadi a cikin hadisi kursi yana cewa bawana bana gushewa ina gafarta maka matukar kana neman gafarata law jitani bi qurabil ardi zamban wastaghfartani la ghafartu laka da zaka zo min da cikin cikin kasa na zunubi sannan ka nemi gafarata wallahi da na gafarta maka wala ubali bana kulawa walau lam taznibu law lam tuznibu لذهب الله بكم واتى بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله فيغفر لهم cikin wani hadisi shi ma yace Allah tabaraka wataala yake cewa a manzo Allah sallallahu cewa law lam tuznibu da da ku kun kasance ba ku yin zunubi la zaba Allah bikum da Allah sai ya tahiyar da ku wa ata bi qaumin yuznibuna yazo da wasu mutane masu yin zunubi wa yastaghfiruna kuma su nemi gafara fa yaghfir lahu Allah fa yaghfir lahum Allah ya gafarta musu law lam tuznibu lakhiftu alaikum ma huwa azam al'ujub al'ujub manzo Allah sallallahu alaihi cewa da dai ba ku yin zunubi da dai ba ku yin zunubi lakhiftu alaikum ma huwa azam da na ji muku tsoro abin da yake shine mafi girma daga zunubin menene wannan al'ujubu al'ujubu mamakin kai mamakin kai ma'ana jiji da kai jiji da kai in ka ga ba kai lahi kuma sai ka da ganin kai kai ke ma kai ma babu dama to ba abin da ba so kuma kenan Allah so yake kullun ya ga bawa na kaskantar da kanshi shine shehu ke cewa ma'asiyatun turisu zullan khairu wa ta'atan turisu kibran sharru saban Allah wanda zai gada ma mutum kaskantar da kai wannan alheri ne ka saba Allah sai ka komo ka gane kai ba kowa bane ka kankantar da kanka ga Allah Allah zai karbe ka amma bin Allah wanda ke gada mutum girman kai shi ko na shari ne kai ba kai ba kai abin da kai Allah bai karbe shi ba saboda kuma saboda an same ka da girman kai Allah mana tsare da girman kai Allah tabaraka taala la yuhibbul masiya Allah tabaraka taala baya son sabon Allah wala yuhibbul asi baya son mai yin sabo walakinahu yuhibbut tawabin sai dai Allah yana son masu tuba wa tawabuna su ko masu tuba humul asun su ne masu yin zunubin su ne masu sabon Allah at-taibuna fakat sai dai kawai su masu tuba ne kawai tarkhalat قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قد خلت من قبلكم سنن أي سنن طرائق وأن سهنيوي في الكفار أتكين كافري قد خلت سنشوده من قبلكم قبانكم بإمهالهم سمع أخذهم sunonin mana hanyoyin da Allah ya ma'amulci kafirai da su ya ma'amala da kafirai da su shine bi imhalihim da musu sako-sako an yi kamar an kyale su sun aka zuhum sannan a rike su rukon da ba sa kufcewa fasiru filardi fasiru ayyuhal mu'minun ya ku muminai ku yi tahiya fil ardi a cikin ƙasa fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin ku yi duba ku ga yaya ƙarshen masu ƙaryatawa suka kasance almukazzibuna almukazzibina rusula masu ƙaryata manzanni akhiru amrihim alhalak ƙarshen lamarin su dai alhalaku faqat shine halaka kawai fala tahzanu li galabatihim kar ku yi bakin ciki ga cin nasarar da suke ga galabar da suka samu fa ana umhiluhum li waqtihim Allah yana cewa Allah yana cewa ne ni ina saurara musu ne zuwa lokacin su kawai alkufaru wa zalama su da kafirai da azalimai yumhaluna wala yuhmaluna ana sauƙaƙa ana saurara musu amma ba a kyale su Allahu yumhilu wala yuhmilu Allah yana saurarawa amma ba kyalewa yana saurarawa mutum ya je dai har wani lokaci amma ba ka kaga ga shikenan ka sha shikenan a Allah bai kyalewa fala tajidu zaliman illa wa yubtala bi zalimin akhar fayuhliku fayuhliku Allahu al-jami baka taba samu wani azalimi ba sai ka samu Allah ya jarrabe shi da wani azalimi na daban sai Allah ya halaka da su baki daya wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadhahu alimun shadid kamar da cikin suratul hud haka nan Allah tabaraka ta'ala ce haka nan rukon ubangijinka yake idza akhadha alqura in ya rike alƙarya wa hiya zalima ita alƙaryar nan tana azzalima tana mai zalunci inna akhadhahu alimun shadid shi rukon Allah alimun mai radadi ne shadidun mai tsanani inna Allah yumhilu zalima ya zo cikin hadisi cewa Allah yana saurara ma azzalimi au yumli ko yana mai shigo shigo ba au yumli lizalimi ko ko yana ba azzalimi lokaci dai hatta idza akhadhahu lam yuflitu har in ya rike shi baya kubce mai hada bayanin
هذا بيان للناس وهدى وموئذة للمتقين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا القرآن وانا القرآن بيان للناس bayani ne ga mutane kullum baki ɗayansu wa hudan kuma shari'a ne min dalali daga bata wa mau'izatul lil muttaqina kuma wani wa'azi ne ga masu yin tsoron Allah minhum daga cikin su su mutanen na'am wala tahinu
فلا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا karku yi rauni ta za'afu anil kitali karku yi rauni daga barin yaki an kitali ku fara daga yaƙa kafirai wala tazanu alama asabakum bi uhud karku yi bakin ciki a bisa abin da ya same ku a yakin uhud wa antumul alawna alhalikwa ku ne mafi ɗaukaka bila galabati alaihim da cin nasara a kansu da rinjaye a kansu in kuntum mu'minina haqqan in kun kasance mu'mine na gaskiya idza kana al-imanu haqqan inda idza kana al-imanu haqqan indana fa nahnu al-alauna in har imani ya kasance gaskiya ne a wurinmu to mu ne mafi ɗaukaka da'ima har kullun haza wa'adun min Allah tabaaraka ta'ala wannan alƙawari ne daga Allah tabaaraka ta'ala wafahu man qablana da Allah ya cika ma waɗanda suka zo gabaninmu shi lamma sadaqu fi imani lokacin da suka yi gaskiya a cikin ba da gaskiyansu nasarahumullahu Allah sai ba su nasara wa ja'alahum fawqa jami Allah ya sanya su birbishin kowa da kowa na'am in yamsaskum in yamsasukum qaruhum faqad massal qawma qaruhum mithluhu وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين إن يمسسكم قرح إن يمسسكم karhun jurhun in wani rauni ya kasance ya same ku fakar masal kauma alkufara karhun jurhun da misluhu ai kafirai kafirai ma su ma wani rauni ya same su kwatan kwatan shi badar a yakin da aka yi ga badar kaifa ta ta'allamuna ayyuhal muslimuna ta yaya ne ya ku musulmi za ku ji ciwo wa ma asabakum asabal kufar alhali ko abin da ya same ku ya samu kafirai wa tilkal ayyamu waɗancananka kwanuka ne nudawiluha da muke nusarrifuha da muke jujuya ta bainan nasi tsakankanin mutane yawmul lifirkatin wa yawmul ukhra wata rana ta kasance ga wannan jama'a wata rana ta kasance ga wata jama'a fa yawmun alaina wa yawmun lana wata rana sai ta kasance a kan wata rana ta kasance tamu wata rana a ce nasara a kan wata rana mu ci nasara liyata izu Allah ya yi wannan ne da mutane su wa'azutu wa li alama Allahu ilma zuhurin dan Allah ya sani shine sani na bayyanawa allazina amanu ya san suwaye suka bada gaskiya wal qasdu fi hadha abin ni a cikin wannan wa huwa lilibtila'i shi shine dan jarrabawa ai an yu'arrifa sadiqina fi imani ko an yi arifar sadiki na fi imanin don Allah ya san da masu gaskiya a cikin imaninsu in ko ya arifa ne don ya sanar da masu gaskiya a cikin imaninsu ku ku ne masu gaskiya laukanin nasuru halifar musulmi na da'iman da dai nasara ta kasance tare da musulmi take har kullum lama wa ka bala'un yumayyizu lil mu'minina wa minal munafiqin da wata jarraba bata zo wadda za ta rika rarrabawa tsakanin mu'minai da munafikai wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtalu yaglib Allah tabaraka wa ta'ala ya duk wanda ya yaki fi sabilillahi cikin dokar ma Allah aka kashe shi koko ya yi rinjaye qaddama yuqtalu sai Allah ya gabatar da aka kashe shi li'annahu yuhtamalu anna al-mujahida fi sabilillah yuqtalu saboda ana tana dauka ana wa yuhtamalu yana yana yiwa cewa shi mai yaƙi cikin ɗaukar kalmar Allah a kashe shin tana yiwa haka aw ya galibu koko ya yi rinjaye summa ya galibu aidan koko ya yi rinjaye dai kuma kuma dai law kana yuhibbu ma yuwafiqu nufusa law kana yuhibbu ma yuwafiqu nufusa faqat laqala wa man yuqatilu fi sabilillahi fayaglib da Allah yana son abin da ke dacewa rayuka ne kawai abin da sarra mutane haka Allah ke so kawai da Allah ce zai wa man yuqatil fi sabilillahi fayaglib duk wanda ya yaki cikin daukar ma Allah kuma ya rinjayi Allah ba haka yace ba ko ce yayi fayuqtalu ayglib sai a kashe shi ko ya rinjayi huwa kana qadiran ala hadha Allah mai iko ne akan wannan cewa kullun musulmin fi nasara walakin sai dai yace fayuqtalu fayuqtalu sai a kashe shi yumkinu an yuqtalu yumkinu annahu yuqtalu tana yiwa cewa shi musulmin nan a kashe shi kabla an yaji da muradahu tun gabani ya samu abin nihin shi abin neman shi aw ya galiba ko ko shi yayi rinjayi wa yattakhiza minkum shuhada Allah yayi wannan ne liƙin wannan ce ta baya take aiki take cewa wali alam Allah wali yattakhiza kuma Allah yayi wannan ne yattakhiza minkum shuhada dan ya rike dan ya rike shahidai daga cikin ku yukrimuhum bi shahada yukrimuhum dan Allah ya karamta su ya karamta su da ba su shahada saboda haka Allah ya haka wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya san azzalimai alkafirin sune kafirai bal bari dai wa aqibuhum Allah yana musu hukuba wa ma yan'amu bihi alaihim istidraju abinda kuma Allah kaga yana ni'imtar da kafirai da shi to wannan istidraji ne shigo shigo ba zuri ne kullama wajira alkafiru minhum fursata sanihatan ko da lokaci wani wato kafiri ya samu wata dama wadda ta samu fa inna ma huwa istidrajun to ba komi ne wannan damar da ya samu akan muminai face wani shigo shigo ba zuri ne fakat kawai wa akhirul halak amma karshen shi shine halaka wal muslimu shi ko musulmi kullama asabahu duk abin da ya same shi fa inna ma huwa bala'un kawai ba komi ne ba sai cewa shi wani jarrabawa ce wa akhirul nasr amma karshen shi cin nasara ne ko shi ya kashe ko shi a kashe duk karshen dai abin cin nasara ne gare shi wal yumahi sallahu allazina amanu ko mun kana da
وليميز الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وليميز الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين كما الله ياي wannan ne dan ya tace wanda suka ba da gaskiya ya qahiruhum ya tsarkake su wa yamhaqal kafirin kuma ya halakar da kafirai na'am amma sai to أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ومن جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين آه أم حسبتم بل بريدي شيء معنى أم كنن حسبتم كنت تشي أن أن تدخل الجنة تشي وكوزا كشجع الجنة walamma ya alamin lahu allazina jahadu minkum alhali kuwa Allah bai riga ya san wa'anda suka yi jihadi ba minkum daga cikin ku tazunnuna anna al-islamu mujarrad qawlin faqat kuna san cewa shi musulunci matsiriyancin fakar magana ce magana ce fakat kawai wa tadkhulul jannata sai ku shiga aljanna kawai da kuma da magana ku shiga aljanna haka kuke tsammani bal bari dai hatta ya alama Allahu allazina jahadu minkum har sai Allah ya san wa'anda suka yi kokari daga cikin ku ilma zuhurin sani na bayyanawa Allahu alimun bi kulli shay Allah masanin dukan komai lakinna ilma huna sai dai sanin da ake faɗi a nan wurin izharu linnas shine bayyanawa ga mutane wa ya alama sabirina kuma Allah ya san suwaye masu haƙuri fi shada'idi a cikin tsananta tsanance walakar kuntum
فلقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ولقد كنتم تمنون الموت أي أجيكا كن كسنتي دا كنا غور متوى ina ma mutuwar take ta zo min kabli an tarkau tun gabanin ku game da shi ayyuwal muslimuna ya ku musulmi kuntum tatamannawnahu kun kasance kuna gure shi lamma waqati gazawatu badar yayin lokacin da yakin badar ya abku wa qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da mutu Allah ta mata garshe yace la'alla Allah tala ala ahli badr fa qala amalu fa qala amalu ma shi'tum imalu ma shi'tum fa qad ghafartu lakum fa qad ghafartu lakum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace baka sani ba Allah ya tsinkayi zukata na waɗanda suka yi yakin badar Allah ya ce ku aikata abin da kuka so ni na rage na ga muku gafara hakika na hakika ni na rage na muku gafara da wannan faralat wanda suka yakin badar suka same ta kullukum tamanna an yi hadura ga zuwatan misla badrin dukkan kowanne daga cikin ku ya so ya halarci wani yaki kwatankwacin badar da ya ji da ma waje da ahal badar don ya samu irin abin da mutanen badar suka samu kuntum tatamannawna haza kun kusance kun kasance kuna gurin wannan fal yawma farartu yau kuma rana uhudu ga kunan farartum kun gudu fakat ra'aytumuhu kun mun komo da shi fakat ra'aytumuhu hakika kun gane shi mutuwan na ra'aytum sababal mauti kun ga dalilin mutuwa kun ga me ake ake kwankwada mutu allazi huwa alharu wanda shine yaki wa antum tanzuruna ku ko kuna gani busara a tata'ammaluna alhal kuna gani da idanunku kuna lura da halin da ake ciki faliman hazamtum saboda miye ne kuka karye kuka razana itabun shadidun wannan rarauka ne mai tsanani alaman farra minhu yawm uhud afsa wanda ya gudu daga cikin su a ranar uhud wa nazala fi azimatin ya sabka a cikin wannan razanar tasu lamma ushi'a annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qutil lokacin da aka ya hada cewa ma'aikin Allah ya da mace Allah tabbata gare shi wai an kashe shi saraka iblisul la'in iblis shedan la'antaccen Allah sai ya kururuwa faƙala sai ce kutila muhammad ala inna muhammadan muhammadan maqtulun ala inna muhammadan maqtul sai daga mu da shi an kashe muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku saurara muhammadu wa an kashe shi sallallahu alaihi wasallam ko sai hake yake ta mame ta haka ina cewa an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa sha'a annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam karkutun sai ya du cewa kawai da wannan kururu ta shedan sai labari ya du cewa an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam fa ta abu sufyan wa nada sai abu sufyan ya zo yayi kira يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la tujibu kaku amsa masa fasakatu sai suka shiru ya ababakar ya ababakar qala rasul sallallahu la tujibu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku amsa masa ya umar ya umar qala rasul sallallahu alaihi wasallam la tujibu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar ku amsa masa qala sai yace amma haula'i fa kar ku tiru jami'an amma wa'annan dai da koyi na ambata sunan su an kashe su baki ɗayansu fakalin nabi sallallahu alaihi wasallam la tujibuhu manzo Allah ya da mutu Allah tabbata gare shi sai ce kar ku amsa masa farafa sanamahu sai ya ɗaukaka gumshin gumkin shi wa qala yana sai ya cewa ulu hubal ulu hubal ulu hubal wai ka ɗaukaka hubal ka ɗaukaka hubal ka ɗaukaka hubal yana kina hada ma yana ma gumkin shi kirari lana uzza wala uzza lakum muna da uzza kuko ba ku da uzza shi ma wani abin bautar su ne Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ajibu al'ana to tunda an taba Allah yanzu ku amsa mishi a yanzu Allahu maulana wala maula lakum ku ce mishi Allah shine majibincin lamarin mu ku ko ba ku da majibincin lamari Allahu a'la wa jal wa ajal ku ce mishi Allah shine mafi dokaka shine mafi girma Allahu a'la wa ajal Allah shine mafi dokaka shine mafi girma Allahu a'la wa ajal Allah shine mafi dokaka shine mafi girma ajabahu Umar sai na umar sai ya bashi amsa kullu man da'awta jalisun hayyun wa satara ma yurgimu anfak duk wa'anda ka kira zamane kowannen su yana zamane rayayye ne kuma a sannu za ka ga abin da zai turmu da hancinka alima umar alima anna umar lam yuqtal ba'd to sai sai san cewa kenan ba sai na umar dai ba kashe shi ba wa ma dama umar mawjudun fal baqun hadiruna matakar kuma umar yana nan to kenan sauran ma suna nan a halarce lamma kala iblis inna muhammadan qad qutil sallallahu alaihi wasallam lokacin da shi iblis ya ce wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wai an kashe shi kala kar ku nam raja abdullahi bin bin ubay bin salul faqal sai abdullahi dan ubay dan salul shugaban munafikai sai koma sai ce azhabu bikum ila ikhwanikum al-kufara tusalihunahum wa tarji'una ila dinikum wa ila biladikum yanzu zan komawa da ku wurin ‘yan uwanku kafirai, ku yi sulhu da su, ku koma zuwa addininku, ku koma zuwa garuruwanku kawai babu komi. Kuntu a arifu an na amara Muhammadin layatin, na mun na san wannan lamarin Muhammad hu baya cika, abadan har abada na san ba ta ya cika da mu. Haza laysa bi shay'in, wannan ba komi ne ba. Yumshu ila ikhwanikum ku tayo wajen ‘yan uwanku kawai kafirai. wai yanzu muhajiran wai muhajiran ba yake hada mu haka kawai shikenan Allah tabaraka ta'ala to lokacin nan ne Allah raddi ga wannan Allah tabaraka ta'ala yace wa ma muhammadun wa ma muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على آكابكم مم.
فمن ينقلب على أكبيه فلن يضر الله شيئا مم.
وسيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الله تبارك وتعالى ke cewa ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne a kada kalat min qablihi rusul Ma- ga- gabanin shi wasu manzanni sun zo sun shuɗe karkarat afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum shin in aka kaddara cewa wai mutuwa yayi aw qutila ko ko kashe shi akai ka gari- gairihi kamar yadda aka ma wani shi daga cikin annabawa in qalabtum ala aqabikum za ku komawa ku koma bayan ku ku koma kai yadda ku wanda kuke da ne law saha anna muhammadan qad qutil da wai ko da ya inganta cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wai an kashe shi huwa laysa huwa rabbu ba wai shine ubangiji ba inna ma huwa rasulun fakat shi manzo ne kawai aikin shi ya isar da sako sallallahu alaihi wasallam afa in mata shin in ya rasu au qutila ko ko aka kashe shi tarji'una ila al-kufr zai- za ku koma za ku koma ma kafirci ne ka anna addina li Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar cewa addinin da na annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ba na Allah ba addinu lillahi tabaraka ta'ala addini na Allah ne tabaraka ta'ala wallahu hayyul la yamut shi ko Allah rayiye ne baya mutuwa wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ma kana ma'budan bai kasance abin bauta ba kana yad'ukum ila ibadatillahi fakat ya kasance yana kiran ku ne zuwa bautar Allah kawai kaifa tarji'una ta yaya ne za ku komawa baya wa man yanqalib ala aqibai alhali kuwa duk wanda ya koma bayansa falan yadurra Allah shi'a ba zai tutawa Allah da kome ba wa inna ma yadurru nafsahu kawai kawai kansa ne yake tuta yake tutan ma yake tuta wa sayajzi Allahu shakirin asannu Allah zai sakawa ashakiri masu godiya ni'amahu masu gode ma ni'amahu Allah bisabati da tabbata na'am wa ma kana nafsi وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب موجلا ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ba bai kasance ga wata rai ba eh, da ta mutu face sai da izinin Allah ba wata ran da za ta mutu la ta mutu nafsun ba wata ran da za ta mutu illa ba dan kidai ajliha sai bayan karewan ajalinta kitaban katabahu Allah kataba Allah zalika kitaban indahu wannan littafi ne ma'ana Allah ya rubuta wannan abin rubuta ne a wajensa mu'ajjalan abin sawa ajali mu'akkatan abin sama lokaci la ya taqaddamu la yu taqaddamu la yu ta'akhkharu ba a gabata shi kuma ba a jinkirta masa faliman hazamtu saboda me kuka razana wal hazimatu la tarfa'ul mauta ita ko razanan nan ba ta ije mutuwa wasabatu la yaqta'ul hayata haka nan tabbata in kuka tabbata ba ku gudu ba wannan shi ma baya yanke rayuwa in kuka tsaya mutum baya mutuwa sai lokacin mutuwa ta zo wa man yuri sawabar duniya duk wanda ke son wani sakamako na duniya jaza jaza'ahu minha wani sakamakon shi daga gare ta daga duniya nutihi minha sai a bashi duniya za a nutihi Allah ce za mu bashi minha daga duniya wa man yuri sawabar akhirati duk wanda ke son sakamako na lahira nutihi minha shi ma za mu bashi daga gare ta min sawabiha daga sa- daga sakamakon nata wa sanaji shakirin a sannu za mu sakawa masu godi- masu godiya اسم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد شو شو الإسلام وسائلة الأنام على إبراهيم يس- رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأن ذي أمين وقدي سره yace sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu da Ahmadu sallallahu alaihi wasallam wa man ahabba Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ta samma wani da Muhammadan duk wanda ya so annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam har ya sanya ya sanya wa dan shi suna Muhammadu wajabata lahu shafa'atu rasul sallallahu alaihi wasallam to ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi a sama da jalilu annahu la yu'azibu abadan ismuhu Muhammadu Allah tabaraka wa ta'ala mabuwayi yayi rantsuwa cewa ba zai azabtar da duk wanda sunan shi Muhammadu ba au Ahmadu ko ko Ahmadu falihaza saboda wannan ne kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzala ya da mutala ta fada gare shi yace la ala ahadikum an yakuna fi baitihi muhammadun wa muhammadani wa salasatu babu lahin ko babu babu komi a sadayen ku babu lahin komi a sadayen ku ya kasance cikin gidan shi akwai muhammadu daya wa muhammadani ko ko muhammadu guda biyu wa salasatun ko uku ma tajidu waladan tusammihi muhammadan ka samu da ka sanya mai muhammadu wa akara kuma ka samu wani shi ma muhammadan shi ma ka sa mai muhammadu wa akara kuma ka samu wani shi ma muhammadan ka sa mai muhammadu la yadur haza wannan baya cutowa sai da ya amfani kana wahidu min bani isra'ila asha samanina sanatan ma amila khairan qattu wani daya daga mutanen bani isra'ila ya kasance ya rayu shekara 80 bai taba aikata wani alheri ba da dai illa annahu sai dai cewa shi kullama nazara fi tawrati wa ra'a isma muhammadin qabbalahu ya kasance ko da lokaci ya ga sunan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin ataura sai ya sumbace shi falamma mata lokacin da ya rasu kamar yadda muke ganin masu karanta diwani ko shirin aga sunan annabi sai sai haka a sumbace shi to haka yake falamma mata lokacin da ya rasu alqauhu sai mutane suka jiwa da shi kawai can wurin wa mutane umira salati alaihi suka kisa mai sallah fa da jibrilu nabiyallahi sai mala'ika jibrilu ya kirayi annabin wannan lokacin ƙala lahu sai ce mashi ukhruj ila salati ala waliyyin Allah tabaraka ta'ala ka hita domin sallah ga waliyin Allah tabaraka ta'ala ƙala sai wannan annabi yace waliyyin Allah hadhal fasiqul fajir waliyin Allah wannan fasikin fajirin nan ƙala sai ce kana la yara isma muhammadin illa wa qabbalahu ya kasance baya ganin sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai face sai ya sumbace shi wa huwa habibullahi ka san ko shi Muhammadu nan masoyin Allah ne wa muraduhu kuma shine muradin shi abin niyin shi muraduhu mimma khalaqa shine muradin shi daga cikin duk abin da Allah ya halitta shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يمدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين